جدول فيه من العقوبة نور منور باب خروج الشيخ بالغاج أهل مرة الكافر أيضا في مقولة الشيخ فالذات الأساس الباء هو العلم هو الأمر يبدأ أكل مؤلة إرادة العلم kuma za mu yi tafiyar ce wa ya faru da al'amur da ba kuma ne kuma za mu yi waɗannan bayan Allah da ake yawan nufi zafi ko ake yawan dan ga nasu da biya wato ma'ana da ke kuba ne za mu yi zuwa da kuba ne kuma yi wani magana suka dai za mu karɓi malami ya mu rabu kana da sauran karawa kuma da ya saba kawo mana za mu ga abubuwa ne da yawa da zai samu kara to kai ba saboda muna samun kima da yawa da fatan Allah da ba mu ikon kiyaye a cikin kuma da zai gaya mana kuma ni aiki da zai gaya mana a kama da ya ma'amuru da ya zama da ya zama saboda haka saboda ji sako daga bakin wannan jini na zai karama da abubuwan da kuma yake su za su amfana da mun yayin da fatan Allah ya mai da kuma lafiya da mai Allah ya karama da iyaja kuma Allah ya mai da samu da yawan zuwa wannan jirgin namu inda aka fasara da yawa உதவி வேலையில போய் மாணவர்கள் இருக்கும் இதற்கு மாணவ போதுமாறு காலம் கூட்டத்தார Thank you. وعلى آله القطرين mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci wannan gari namu a gari Sokoto wanda abin da ya sa na ce garin namu ne a nan muka yi gardanta abin muka haddace ƙur'ani muka yi tsarki ɗaya biyu zuwa uku har muka rubuta ƙur'ani saboda haka da ana magana da shakkun ba wai mun zo a matsayin baki ba ne mun zo ne a matsayin ɗan gari saboda haka wannan zamuwa kuma kamar da na sai tabi yake mutu za mu yi rubuce muna zuwa a kai a kai wurin da cikin sunu da suka shiga tsakani a nan ne abin da ɗan yanki kuma abin ba wai ya yanke kawai a nan gaba ba ne kusan da'awa ce da karantarwa gaba ɗaya a wannan tsakanin aka samu fatawa suka yanke السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sai dusa ya yi bututuwa da dama cewa ana so a yi magana a kan kowanne kuma abu ne wanda yake mai zaman kansa amma babban abin da zan fara a kan kuɗi shi ne ina tunatar da kaina da matasan da suke kewaye gari a wannan waje kalubale wanda mukan iya iskin basunsa karkashin kalma da mazan shaɗan jani ya faɗa wannan kalma ita ce take nuna cewa tsarika ta tijaniya tsarika ce ta ilimi tsarika ce ta ishihari yake cewa za a ta kuma hannun shai fajilu da bizar shafi فإن وافق فاتقوه وإن كفر cewa duk wani abin da aka ce ya zo daga gona a gona aka samu wannan abin ku auna shi da mizani sikeli na shari'a in ya yi daidai ku rike da gaske ne daga waje na yake in kuwa bai yi daidai ba watsar ba ni na faɗi abin ba ba ni na aikata wani abu domin maulan shirin tijani cinsa da shansa da tsayuwarsa da zamansa da harakatinsa da sakanatinsa ƙur'ani domin shi kofi ne ko kofi ne na ma'aiki a yake shi ko ma'aiki a yake salatu wasalam aisha ce siddiqiya wacce ta fi kowa saninsa take cewa kana kulukum qur'an shi ma'aiki a yake salatu wasalam kulukin shi qur'ani ne su tun daga bakara na wata ce kulukinsa tabi'arsa wata aya ce cikin ayoyin Qur'ani ko wata sura ce cikin surorin Qur'ani da wani harafi ne cikin harkar Qur'ani a cewa ta yi kana kulkubun Qur'ani Qur'ani ne su cikin ɗinsa daga bakara har nasi kulkin ma'aiki a yau kuma su ba ma'ana idan ba ka taɓa ganin ma'aiki a yau kuma su ba ka jura wa Qur'ani ido daga bakararsa harafi harafi kalima kalima tura tura ka je har na ta zama aiki a to tun da kuwa ma'aikin haka ne wurin shekul muhammad bin yana cewa wa ma huwa illa tarhamu muhammadin shi ma wurin sha'awar tijani ya ce ba komai bane a hasken ma'aiki a yi salatu da salamu ne wanda wannan hasken daga nan ne aka samu hadarar kowanne annabi hadarar kowanne ma'aiki da aka yi katalaji ɗin wannan haske da gashi aka tsoye wannan hasken saboda tausayawa al'umman da za su zo ƙarshen zamani saboda tausayawa al'umman da za su zo ƙarshen zamani domin idan ba a koye wannan haske a wajen Allah an fito da hasken a jikin gangan jikin ruhaniyar ƙoron shaɗa da tijani ba su za mu na ƙarshe gaba ɗaya za su haraka su zama ko ɗan wuta shi ne wa ma bu illa tarku nuru muhammadin shi ne to shi ƙoron shaɗa da tijani tun da haske ne daga cikin hasken ma'aiki a yin salatu wasalam to shi ne ya zama kushi na ma'aiki a yin salatu wasalam da ya zama kushi na ma'aiki a yin salatu wasalam shi ma ta hanyar wurasa ta hanyar wannan nuska ɗin sai ya zama to in kana so ka yi shi to sai ka ga kuma wajen masu ala wani haka ne ya ce duk wani abu aka ce ni na aikata aka ce ni na faɗe shi ba a ga abin a cikin Qur'ani ba ba a ga abin a sunna ba bai dace da shari'a ba a yi watsi da wannan abu ba ni na aikata ba ba ni na faɗe shi ba yau a nan abin da nake so da yi bayani a nan shi ne ba wai girman wannan haske da tushensa sannan kuma a ina aka koyi wannan haske ta yaya wani hasken da aka ɓoye shi ya isa ruhaniyar bulan shiga mai shijani wanda wani mai buɗi dai daban mai zaman kansa abinda nake so mai tsokaci a kai a nan shi ne da ya ce fazinubu bi mizani shar'i da fazinubu bi mizani shar'i a nan wannan riwaya ba riwaya ba ce da take fuskantar ɗaiɗaikun jami'awa riwaya ce da take fuskantar jami'awa da baya saboda ya zo da wawu jam'ar fazinuhu ku jami'awa ku auna shi wannan abu din bimizan shar'i ma'ana kowanne ɗaya daga cikin waɗanda ga sunan muka yi bikin juma'a tare da tare da su inda za a kawo wani batun cewa abu molar shiga masu jami yake to zai iya auna wannan da tike tike da shiga zai iya auna a gane a musulun a gane ba da musulun ba kowane daya daga cikin sannan auna duk wani abu da suke ne na shari'a ba karamin aiki ba ne ba karamin shiga saboda idan aka ce shari'a wani abu ne wanda gabanin fahimtar sa ana bukatar ilmuka daban-daban kama da haddace Qur'ani to sai ka haddace Qur'ani za ka gane shin wannan batu a Qur'ani akwai shi ko kuma babu shi Qur'ani haɗa da haddace sunnonin ma'aiki hadisan hadisan da aka rawaito a wannan sallallahu alaihi wasallam wanda Allah shi da aka tambaye shi hadisai nawa ne musnadai nawa ne yake cewa ni na haddace hadisai dubu ɗari dubu ɗari to sannan sai ka san waɗannan hadisai waɗanda aka rawaito abun ma'aiki domin ka san wannan abin ya yi daidai da wani hadisi cikin waɗannan hadisai ko bai yi daidai da shi ba gabanin hakan kuma ƙur'ani bayan ka haddace hadisan ka san su to haddace ƙur'ani da sanin hadisai kaɗai ba ta nan ake istinbafi ake gano wannan abu yana da asali ko ba shi da asali yana da tushe ko ba shi da tushe ba ta wannan bane dole ne sai ka zama ko ƙwararre a lahaja da lugan da ƙur'ani ya sauka kuma aka rawaito hadisi ma'ana larabci Qur'ani ya sauko da larabci bilisan arabiyyi mubin inna anzalna qur'anan arabiyyan ya sauko da larabci haka nan ma'aiki balarabe ne hadisai an rawaito su ne da da lahaja ta larabci kaga kenan dole ne wannan yaran sai ka sai ka karance shi ka fahimce shi da fannoninsa daban-daban tukunan ka dawo batun istinbati akwai wannan cikin wannan aya ko babu waɗannan fannonin ilimi kuma waɗanda suka zamanto abinda suke kira shi allawazi dole ne in kana so ka iya larabci to dole ne ka san waɗannan fannonin ilimi ilimi ne guda goma sha biyu akwai wasu ilimi daban kuma guda takwas su ba dole ba ne ma'ana in son samu ne a ce ka san su kenan in ka tattare ilimin mukan gaba ɗaya kowanne fanni ne su kusu ne zaman kansa fanni daban-daban na koyon larabci fanni ilimi guda ashirin amma sha biyu da aka ce dole ne idan baka san ɗaya daga ciki ba to za a iya yin larabci rashin sanin wannan fannin ilimin ba za ka fahimci inda larabci ya dosa misali kakan iya ɗauka idan aka ce ja a zaidun aka ce zaidun ja a kakan iya ɗaukar su a matsayin ma'ana guda ne saboda kowanne yana hukunta zaidu ya zo ne amma idan ka iya larabcin za ka san ja a zaidu ma'anarsa daban zaidun ja a ma'anarsa daban haka idan kace qama zaidun ma'anarsa daban in kace zaidun qa'imun ma ma'anarsa daban in kace inna zaidan qa'imun ma ma'anarsa daban in kace inna zaidan la qa'imun ma ma'anarsa daban in kace inna zaidan qama ma'anarsa daban in kace inna zaidan qad qama ma'anarsa daban in kace inna zaidan laqad qama ma'anarsa daban ma'ana kullu shi a wannan sinkin ka ƙara wani abu ko ka rage ko ka kaddamar ko ka asar yana ba ka ma'ana da kan daban to domin haka ne in ka san da wannan sirrin larabci ciki da bai ka san da wannan to za ka dawo batun larabci na zahiri larabci na batini ma'ana in zai yi larabci da wanda yake balarabin makka ga irin larabcin da zan masa ko ga irin kalmomin da larabawan makka suke suke amfani da su ga irin sentences din da suke amfani da su larabawan madina ga irin kalmomin su da salon su larabawan yaman ga irin kalmomin su da salon su idan kuma na zo na san wannan zan zo in san da larabci kai tsaye larabcin da ba kai tsaye ba ma'ana zai iya amfani da larabci ku ku ɗauka da ku nake ni kuma ba da ku nake ni kuma ba da kuma ce to idan ka gama sanin waɗannan fannonin larabci daban-daban daban tukuna a nan ne za ka zo ka gane akwai abu a cikin ƙur'ani ko ba akwai abu a cikin hadisi ko kuma babu kaga ba dama baka san wannan ba tun da ƙur'ani a larabci ne hadisi a larabci ne to ba za ka gane abin da akwai shi da kuma abin da babu shi ba ta yi abin akwai shi karancin iya larabcin ka kazaci cewa babu abin kamar yadda muka yi da wasu a kaduna wasu ɗaliban ilimin wani dattara ya zo ya rutar da su yake cewa wai ana cewa wa qur'ani ba abin da ya gani komai da komai akwai a cikin qur'ani to shi kuma yana gani akwai wasu ilmin muka waɗanda turawa technology su ne kirkira ya fito da su amma babu a cikin qur'ani sai muke cewa to ai shi technology bature ma har yanzu duk technology sa ya kare a wannan duniya ne kadai kawai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya alamuna zahiran min hayati dunya a wannan duniya technology duk ya tsaya a wannan duniya sannan kuma technology su ya tsaya ne a makale makale ma'anar wannan kuwa shine kamar satellite da kake kallon sa yana amfani da dish yana amfani da rasiba yana amfani da TV through TV kake kallon abin da ake aikawa na sako sannan kuma baya yiwuwa a aika sakon kai tsaye ba tare da dish ko kuma rasiba lmb da makamacin wannan ba saboda haka technology na duniyan ma na jabun ne suke amfani da shi technology su ya tsaya a duniya a duniyan ma na jabun ne saboda in sun isa sun isa da technology shine a kalli jazira amma ba tare da llb ko ko da su ba eh wannan shine technology ne kyau original kai in sun yi wannan to shine sun yi amfani da technology original na duniya saboda haka har yau babu wani basure da technology sa ya zo ya yi magana akan wata duniyar da ba duniyar da shi yake ciki ba saboda haka nace musu ku je ku gaya masa Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa wa kushira li Sulaiman dhunubu min al-insi wal jinni wa tayri fa hum yudawla azamu annabi Sulaiman technology na Qur'ani ya hada duniyar mutane da aljanu a haɗe a guda technology Qur'ani ma'ana duniyar mutane da aljanu aka haɗe abu guda yadda zaman nan namu a wannan masallaci da Allah na damunka mutum ne in su ne na hagu ka kuma jinnu ne kuna rayuwa abu guda ko na gaban ka in su ne na bayan ka jinnu ne haka gwamu ce duniyoyin guda biyu suka zo suka haɗu shi yasa ma annabi Suleiman alaihi salam da yake ayyukum ya'tini bi arshiha qabl an ya'tini muslimin li Allah yace qala ifritun min al-jinn kaga gunda ake zaunan shine wannan magana din min al-jinn ne sanan ne zaka gane Allah da yake qala allazi qala allazi inda ilmun min al-kitabi shi kuma min al-insi shi kuma min al-insi wannan min al-jinn to saboda haka akwai technology wani baturi a duniya a nan duniya da zai zo mana bayani akan duniyar aljanu yaya duniyar take to saboda haka ba a yi jirgin sama ba ai sai da aka gina wani abu aka sa kujeru da komai ake ɗura mutane jirgin yake tashi in an isa kada a gina ɗakin da mutane za su zauna a jera waɗannan kujeru a tashi sama kai tsaye ba tare da an yi amfani da jirgi ba a tafi inda ake so wannan shi da technology original na duniya kenan fasafarna da zurriha tajri bi amrihi ruqa'an haythu afa wannan shi technology mai kyau kenan saboda haka ne muku bayanai ne zurfi cewa ai har yanzu a gun turawa babu technology technology da suke da shi na duniya ne na duniyar ma jabun ne ba original din suke da shi ba bari mu dawo kan maudu'i to idan muka duba fannonin ilimin nan da muke bukata na lugha arabiya da asalibin lugha arabiya tukunan mu fahimci ina qur'ani ya dosa ina hadisan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dosa to anan ma aiki bai kare ba saboda dole ne ka zo shi qur'ani akwai ilimin da aka yi shi na yadda za ka zo ka gano shi wannan ilimin kuma na gano ƙur'ani da ilimin da ke ciki ilimi ne daban-daban guda cikin da wani abu guda cikin da wani abu wannan gaya muku wato sama-sama kenan sau da imam sha'arani yana cewa ilimi ne guda dubu wannan na taƙaita muku ne yadda dai za ku iya karantawa za ku iya tararwa nake magana a kai to da na ilimi kwaya daban-daban cikin kowanne ilimi ne kutu yana da alif zuwa ya yana da a zuwa z kowanne daga ciki kowanne kuma idan baka san shi ba to cikin qur'ani akwai wata matsala da zaka ce babu alhali akwai wannan matsala in baka san wannan ilimin ba kowanne ɗaya daga cikin wannan cikin ɗin sannan kuma in ka zo ɓangaren ka zo bangaren hadisi kuma wanda muka yi magana a kai wanda shi abu na biyu na istinbafi to shi kuma akwai fannonin ilimi daban-daban guda ɗari da biyu ɗari da kwaya biyu wanda kowanne ɗaya idan ba ka san shi ba za ka iya karanta wani hadisi ka kasa mu'amala da hadisi guda ɗari da kwaya biyu to a nan kuma in ka gama sanin waɗannan ilmomi guda sittin da waɗannan ɗari da ƙwaya biyu nan ma aiki bai kare ko bai wadatu cewa kawai za ka yi istinbazi ka gane wannan abin akwai shi ko kuma babu bai wadatu ba don ne sai ka zo kowanne fannin ilimi ka san saɓanin da ke ciki da ittifaqin da yake ciki misali da zan bayar shine in ka zo cikin cikin a wannan matsala wane menene kaunin malik a wannan matsala menene kaunin abu hanifa menene kaunin al-imam shafi'i menene kaunin imam ahmad menene kaunin zahiriya da sauran mazhabobi me kaunin su a wannan matsala me suka ce sannan kuma kowanne ne ya dalilin sa sai ka zo wannan idan ka zo ka san wannan kuma sai ka shigo cikin kowace mazhaba ka san maganganu maganganu kowanne malami da inda aka haɗu da inda aka rabu misalin ka shigo mazhaban malikiya menene kaunin ibnu qasim a wannan matsala menene kaunin sahanun a wannan matsala menene kaunin ashab a wannan matsala menene kaunin abu zaidi da kairawani duk kowanne ka san shi ka san kowanne ne ya dalilin sa zai yi a hada waɗannan maganganu ko ba zai yi a hada waɗannan maganganu ba ka zo ka san haka a shafi'iyya ka san haka a hanafiya ka san haka a hambaliya haka dan aiki ne wannan a cikin kenan in ka shigo cikin na'u kuma a wannan irabi a wannan matsala na awiya menene kaunin hijaziyu menene kaunin al-baghdadiyu menene kaunin kufawa menene kaunin basrawa in ka gama sanin wannan ka san irin irabin da mutanen hijaz suke yi irabin da mutanen baghdad suke yi irabin kufawa irabin basrawa to sannan kuma ka zo a kowanne daga ciki kuma malaman bagdadiyun malaman su na nahau kowanne kowa kowanne me yace hijaziyun kowanne me yace tufawa kowanne me yace basrawa kowanne me yace ka zo ka san wannan to kowanne fanni ilimi cikin ilmomin da muka bayyana na duka su goma sha biyu ko ilmomi guda sittin ɗin da madarin fahimtar Qur'ani ke kai ko ilmomi guda ɗari da biyu na madarin fahimtar hadisai da istinbati yake a kai a kowanne ilimi sai ka yi wa kowanne ilimi haka idan ka yi wa kowanne ilimi haka to a nan ne da Allah da Allah za a iya faɗan magana shi ma da Allah za a iya faɗan magana ka ce akwai abu kai hukunci ko ka ce babu shi kuma duk wannan batu da muke yi muna so ne mu gane cewa idan aka faɗi magana aka ce abu maulan shiga musijani yake shi maganan nan akwai akwai ta ko kuma babu ita aka ce shi ya aikata ya aikata ko bai aikata ba to ta nan ne za mu zo mu gane to gane hakan shi ne sai an biyo ta hanyoyin nan da muka zo muke magana a kai kuma hakan ba wai ana so wai wane da wane da a ana so duk ba shi jami ya zama so haka to kaga babban kalubale da yake tunkara mu kenan a yau a yau wai ba ana tunanin kowanne ba shi jami ya zama so haka ba a'a ɗaiɗaiku a ce duk gari ma akalla muna da bakin jani shehin malamin da in muka jijiro masa da wani abu an ce shi ahmadu jani ne ya faɗa ko ya aikata zai ce bai faɗa ba bai aikata ba amma a yau ya za iya faɗan abu ba za mu iya yanke hukunci mu ce ai bai faɗe shi ba ko ya faɗe shi ko ai ya aikata ko bai aikata ba saboda ba ba mu da adawa da makamai da harshen faɗan haka saboda menene saboda jahiltar abubuwan da muke bayani a baya to ta nan ne za ka zo ka gane cewa matasa a yau ana wani daji su kuma suna wani daji da kai da wannan kalubale ke gabanka yake kanka to yaushe ne ka samu hutu da kwanciyar hankali da za ka ajiye asalin abin da shehunanka suka daura ka ka koma wasu shirin ka da ba wanda so tari ina mamaki idan na ga matasa sun mayar da tsarika ta tijaniya ɗaura hoto ana yawo ko ɗaura karfi babba ko tara suma da abin da ya kama da wannan ina mamakin wannan shi batija ne yaushe ne yake da wannan lokacin matsuna ai ba ka da wannan lokacin eh in kai batija ne kwarai ne za a zo a nada ka gumi ta ci a a sauki bin yadda ba ba wai a nada ni gwani shi ne a gabana ba ba wannan da shi ne a gabana ba akwai jan aiki a gabana wannan ne yasa nake cewa da Allah a tijaniyawa idan akwai wani wanda yake ba wa tijaniya haƙƙinsa to shi ne wanda shi ne wanda akalla yana da awa awa takwas kullum na karatu awa hudu na ibada na'am awa takwas karatu zalla awa hudu kuma ibada in ka hada awowi goma sha biyu hawawoyi goma sha biyun da ya rage kuma ya rage nasa ko ya kwanta ya yi bacci ko ya yi jima kuma ya rage nasa amma ya ba wa tijaniya haƙƙinsa hawa takwas karatu tsura zalla hawa hudu ibada tsura zalla wannan ko yana ta kai mu shi ne amma abin da iyayen mu suka kasance a kai din ya wuce ya wuce haka don mahaifin mu yana cewa na a kullum lokacin da yake karatu yana ɗalibi a kullum lokacin karatunsa shine bayan sallar asuba zuwa azhar wannan saufam ne bai yadda a wannan tsakanin ko wani yaro ya shigo ɗakinsa ko wata mata ta shigo ɗakinsa ko wani ya yi sallama ya fito a gida ba a wannan tsakanin to kaga idan ka kida ya awon wannan tsakanin fa bayan sallah asuba zuwa sallah azhar to za ka ga cewa lokaci ne wanda yake mai tsawo yace daga bayan sallar azhar kuma zai fito zuwa na asar su gana da jama'a mai son ganin da ya ganshi in duka a gama idan aka gama wannan kuma daga bayan sallar da asar ya shiga su sannan kuma ba za a kai shi ba sai kuma sallar magruba na wannan jitten yake yana yin haka sai da ya kai shekara ashirin kura to kai kana ganin karatu na waɗannan awoyi da ake yi aka kai tsawon shekara ashirin ana haka wani irin ilimi aka tara wani irin fanni aka tara duk bayanan da muka yi ɗazun nan gaba ɗaya mai zai hana a kan saboda an ba da lokaci isasshe na sanin to amma kai da wannan kalubale yake gaban ka shine kake da lokacin da za ka ɗauki katon sharbi ka ɗaura a wuya kana yawo a gari kai baki jani ne ayin ka san me ake nufi da baki jani za a ce ma baki jani za ka ce a tukuna bai shirya da a ce mun baki jani ba tukuna har inda ka san au ko kuma ka ɗauki hotunan shehunai kana yawo da su a cikin gari ko ka tara su ma in ka duba watakila inda za ku haɗu da wani ma wanda ka raina masa wayo sai ka ce miki kayi idrakin hakika kai dan hakika ne in ka raina wa wani wayo sai ka ce miki ai kai dan hakika ne domin kai baka san me ake nufi da hakika ba shi wanda ka ce wa kai dan hakika ne shi ma bai san me ake nufi da hakika ba saboda haka kai da shi gaba ɗaya kun tafi bai daya kun tafi layi da amma da ka san me ake nufi da hakika na me ake nufi da hakika to a wannan lokacin da da ina ganin ba za ka iya fitowa daga cikin gida ma gida ma gida ma a kan laika ba saboda kunya saboda kunya shi Allah subhanahu ta'ala wanda wata hadara ce cikin hadarati ake ce mata hakika Allah subhanahu ta'ala da kanshi yana wata hadara da ake cewa hadara tarbiyya wannan hadara fardiya Allah subhanahu ta'ala na cikin wannan hadara gabanin ya halarci komai da kowa lokacin Allah fardu ne a lokacin kun san aka ce fardu fa ya fi a ce ahad saboda ahadu yana da wahid wahid kuma yana da isnaini in kuwa kace isnaini daidai kai ta tafiya salasa arba'a hamsa kai ta tafiya ba iyaka to shi farzu din ba shi da ahad balle ya samu wahid balle wahid din yayi ta tafiya a wannan hadara Allah subhanahu ta'ala yake a lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya so shiga hadara ta ahadiyya shi ne sai ya aiki ya halici hasken ma'aiki a laifin wannan hasken shi ne kadai ya san wannan hadara a hadiya domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yace inna ilahakum lawahid yace wa ilahukum wa ilahukum ilahun wahid a wasu wurare a cikin Qur'ani amma da yazo yana magana akan hadara ta ahadiyya sai ya ce kun huwan lahu ahad bai ce huwan lahu ahad kai tsaye ba kamar da ya ce inna ilaha kulla wahid ko ilahu ku ilahu wahid ba tare da kul ba a nan da ke hadar ahadiyya ake magana kai aka ce kun huwan lahu ahad domin a nuna cewa wanda aka ce mishi wannan kulɗin khairul bariya إمام المرسلين خاتم النبيين wanda aka ce mishi wannan kullum to ana nufin shi ne kaɗai yake a lokacin da ake hadara a hadiya a lokacin babu sama a lokacin babu kasa a lokacin babu gabas a lokacin babu yamma a lokacin babu arewa sannan a lokacin babu kudu a lokacin babu jawu abinda ake ce mai jawu tsakanin sama da kasa saboda sai da aka samu sama da kasa aka samu jawu sannan a lokacin babu shekara balle wata da mako da rana da sati ko kuma ko awa ko minti saboda shekara ko wata ko mako ko awa ko minti an same su ne bayan halittan rana da wata da rana da wata ne ake sanin shekaru ake sanin watanni ake sanin ranaku a lokacin babu sanan da za ku gane kurakuran waɗanda suke cewa wai Allah subhanahu wa ta'ala yana sama to wai ba ana magana hadara ta fardiyya ba a lokacin da ake hadara a hadiyya ma babu sama hadara fardiyya wannan kar a yi magana a kanta kwakwalwa ba zai iya ɗauka a lokacin da ake hadara a hadiyya ma babu sama to saboda haka kaga ma'aiki ma haskensa ya riga yi sama balle a zuwa danganta Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sama saboda danganta Allah subhanahu wa ta'ala zuwa sama kokari ne na cewa a lokacin da babu sama babu zafin Allah babu fadar Allah babu hadarar Allah kokarin faɗan wannan ne saboda wanda yake da wannan aqida ko ya fada ko bai fada ba lazimin wannan aqida shine lokacin da babu sama babu ala babu zati Allah to a wannan hadara ta ahadiyya ba a yi alaihi salatu wassalam ne a haske wanda wannan hadara ta yi shekara biliyoyi shekaru biliyoyi lokacin ba a iyakance ma abu da iyaka saboda babu wata ko farin wata da ne a yi maganin shekaru Allah subhanahu ta'ala ne kai kai ya sani to Allah subhanahu ta'ala a wannan hadara ana nan a wannan hadara to sai aka zo alhadaratul wahidiyya wannan alhadara alwahidiyya to kun san duk inda kuka ji an ce wahid za a ta tafiya ismin talata arba hamsa fita a ta tafiya a tarar da goma a wuce a tarar da ashirin a wuce a tarar da talatin a wuce tarar da ɗari a wuce a tarar da dubu a wuce a tarar da miliyan a wuce haka za a ta tafiya ba iya saboda menene lissafi ya shigo to a wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya halici kauni ba wai kalku ba ba kauni kaunan kalku daban kauni daban a lokacin Allah ya halici kauni a lokacin da Allah ya halici kauni ya halice su ne a tume a dunkule ma'ana ba a cewa wannan mutum ne wannan aljani wannan dabba ce a dabban ma wannan akuya ce wannan kinkiya ce wannan wannan misali ya ce duk babu wannan fayyace fayyace kawai a turai kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wani biran da zina kafaru anna samawati wal anna samawati wal arda kana taratan fafataka wannan rasikiya din nan bai shafi sama kadai ba ana Allah yayi magana akan sama ne sammai sammai bakwai gassai bakwai suna nan a cure an halice su a kwaya kwara daya ba a cewa sama ta daya ta biyu ta uku ba kawai sama ba a cewa ƙasa ta daya ta biyu ta uku ba kawai ƙasa saboda komai idan bai in in bai yi ishara bai yi ima bai nuna zuwa wannan ahadiyar ba to ba zai kasance daga adamu ya zo ujudu ba dole ne komai farkon su sai ya nuna hadara a hadiya saboda haka aka halici kauni a ture a rasku kamar da lokacin da za a halici sammai aka halice su a ture a rasku haka nan lokacin da za a halici kafai wannan kaunu suna nan a kaunu to wannan hadara ta kaunu ko hadaran da aka yi kaunu wannan ita ce ake malamai suke cewa hadaratul jam'i ma'ana a lokacin kawai ana kaunu ne gaba ɗaya ga kunan bayin Allah ba ware mutane ba ba ware aljanu ba ba ware mala'iku ba ba ware dabbobi ba a dabbobin kuma ba a ware kowanne jinsi ba sannan ba a ware ƙasa ba ba a ware duwatsu ba ba a ware bishiyoyi ba ba a ware ruwa ba ba a ware iska ba ba a ware wuta ba ba a ware komai ba da abin da Allah ya halitta na nan a shure a matsayin su na bayi a matsayin su na bayi Allah wannan ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa inna tadin sad'una min dunillahi yake cewa ibadun amsalukum da wannan ne ma'ana duk abubuwan da suke bautawa wani Allah ku sassake dutse ku sassake itace ko ko san wata ko rana duk abin da kuke bautawa din su ma bayi ne me Allah yake yake ibadu sai yake amsalukum eh bai ce ibadu a shibahukum ba bayan da azumi kai cewa dole ne ka san larabci domin ka san magana Allah ina ya dosa a larabci idan aka ce yusuf a ɗauki waya kamar cekon wanda kamfanin su ɗaya modal ɗin su ɗaya a ajiye su gaba ɗaya gabanin kai sabin ɗin sunanka ko ka sa cin ɗinka kawai a haɗe su goma ko ashirin to ba za ka iya ware wannan da wannan da wani duk da ko motoci karinatu wanda aka yi su lokaci guda kamfanin su ɗaya motar guda haka za ka ce to da aka ba ajiye motoci a guda kuma ba nan ba ba komai haka za ka ce ka zo ka zauna ka ba za ka iya ware ba wannan shi musulmi kenan al-misliya shi ne ibadu da amsalin mai wanda aka faɗa abin da aka faɗa a nan shi ne ana nufin kai mutum aljani aljani ma mutum kai mutum haɗi ne haɗi ma mutum kai mutum alkama ne alkama ma mutum ne haka za a yi ta tafiya komai komai ne ni kai ne kai ni ne hankali zai iya ɗauka wannan wanda shi ne hadara cikin ikina wannan hadara ne take nunawa wannan hadara tana nuna wancan ahadiyya a wannan hadara ne shi yasa dukkan dukkan waɗanda suka kasance a hadara su jami suka zo suka kasance karkashin diga daga manzo Allah sallallahu duk suka zo suka kasance karkashin sa saboda shi yana hadara ta ahadiyya su kuma ba sa hadara ahadiyya suna karkashin hadara ta wahidiyya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake kul huwallahu ahad bai ce kul huwallahu wahidun ba bai ce wannan su kai duk wannan ina so nuna muku cewa ne wanda suke cewa su ɗan hakika ne auko kuma sun yi idrakin hakika ina so nuna muku shiriri kan da suke yi nuna muku cewa su ba sa cikin lissafi. Ba ya kane ga cikin lissafi ba tukuna? Za su ce Allah ka samu ko ba ka samu ruwa ne ban samu ko Eh, malam misali ya fito da ni an ce wani ya aiko a haka masu naira dubu goma goma. To kai ba sunan ka shi. To ba ce da sunan ka a ciki za a yi mutum ya samu ko bai samu ba yana da ko bayan da ba. To ba mu sunan da ba shi ga wani kwata kwata ma ba a ba a ma ba sun kama. Ya nuna wala ba zai launa. Ya kamata su san da haka. A wannan hadara ta jam'i kenan. A wannan hadara ta jam'i ana nan ana nan ana nan wanda muka ce a nan ne aka halici kaunu ba wai an halici kansu ba. to sai aka zo aka yi abin da ake ce ma alfarkul awwal shi ne dajin da tsuntsaye suka shiga suka baki wasu kuma suka hauka shi wani ya bata wani kuma ya hauka shi wanda ya hauka kyan ma ya fi tuta ya fi tutawa kan wanda ya bata shi ne ake cewa alfarkul awwal wannan wai alfarkul awwal din nan a nan ne da Allah kuna jin wani wali ana ce mishi al-Husayn bin Matus wanda aka fi sanin da suna al-Hallaj wanda suka yi zamani da al-Imam Junayd bin Muhammad bin Junayd Imam Fa'ifa shugaban sufaye na duniya shi sun yi zamani tare shi ya shiga munajaci kalawa kalwar shekaru tun daga rana ya koma watanni daga watanni ya koma shekaru sai gama abin da zai masa ba ya fice ya fita cikin mutane ya je ya hau kan dutse ba a san inda yake da ayyansu suna neman sa mahaifinsu ya fata ai yana kan dutse yana nan shekara da shekaru akan wannan dutse da ya leko wannan alfarkul awwal din sai ya sauko ya sauko ma'anar sauko wanda shi yana ganin kawai ya gama da ya gama farko kun san abin da ya rubuta kun san ba ya jima baya nan ba idan ka dade ba ka gari in ka zo gari to za ka yi kokarin sanar da aminai da yan uwa da ya'ya cewa ai ka zo sai ya rubuta wasiƙa ya ba wa wani wasiƙar kuma farko ya rubuta minar rahmanir rahim minar rahmanir rahim ya rubuta ya rike da sai yana nufin wasiƙa ce daga kusa ya kira kansa arrahman ya kira kansa arrahim wannan wasiƙa aka ba wa wani to shi wanda aka aika masa wasiƙar da aka je ba a same shi ba sai aka ba wa ɗan shi ɗansa da aka samu aka ce wasiƙan babansa ne babansa bai zo ba sai ya buɗa da ya buɗa sai ya gani da rahamanin rahim sai kira wanda ya kawo wasiƙa ya ce waye kuwa ya ba ka wannan wasiƙa ka san abin da aka rubuta a ciki sai ce a ai Allah ne baya gari da ya zo shi ne ya rubuta wannan wasiƙa ya aika wasiƙa abokin na shi wani kufi ne a nan fakar ku zo ku ce wai hallaji ya ce shi arrahmanu ne shi arrahim ya wannan hadarar ita ce ta rudar da shi ya haukace ko mu ce ya bata sai rishi idon sa ya rubuta min arrahman arrahim da ana sai magana kaɗan kaɗan jeya a gari shi ta jita har wasiƙa zai shiga hannun sarki wanda zindiki ne wanda kafiri ne ya zo ya rubuta ya kira kansa ar-rahman ya kira kansa ar-rahim ana bincike ana batu shi kenan sai aka kai ga a kamo hallaji aka kamo hallaji aka kawo shi aka ce kai ka rubuta wannan musika ya rubuta sai ce ni na rubuta wannan musika saboda ba ita ne ƙarya ba kana wannan hadara ta ji galman ƙarya ya san za a kashe shi amma shi shi ya rubuta wannan wasiƙa aka ce miki da hankalinka kuwa sai ce da hankali na gafa abin da ka rubuta eh ni na rubuta to ana ba ka uzuri kun san wanda ya yi ana ba shi kwana uku ko ko ko ya tuba ya dawo ko a kashe shi aka ba shi kwanaki uku nan da ake saba ana ba wa murtaddai kwana uku ya cika ya zo aka ce za ka janye ko kuma ba za ka janye ba sai ce ba zan janye ba saboda abin da na rubuta da haka yake gaskiya ta ya zan janye akwai wani sufi abokin shi sai je ya samu junaidi ya ce miki junaidi halin da wani ya shiga na Allah nan ya shiga nan kana gani kai ka san me yake damunsa kana da maganin wannan cuta da take damunsa me yasa ba za ka je ka baki magani ya sha ya warke ba gashi za a zo a kashe shi sai ya ce ku kyale a kashe shi kyale kyale ku kashe shi kyale ku kashe shi kashe shi shi ne kawai shi ne aka yanke wa aka yanke wa haddadi hukuncin kisa matsayi ya yi riddaci murtadi ne ya kira kansa ar-rahman ya kira kansa ar-rahim shi ne da aka zo aka gaya wa shi junaidu sai junaidu ya ce Allah sarki sun yi jihadi ya yi shahada amma ya ce lauja'ani da kaftu ala yadi shi ya ce da ya zo guna na kama na kama hannunsa abin da ya rikitar da shi ya rutar da shi shi ne ya leko ya ga alfarkun awwal amma bai san da akwai alfarkun sani ba ke ittala ala alfarkun awwal ولم يطلع على على الفرق الثاني فعليكم بالفرق الثاني wannan magana wuka ina faɗin shi ne a matsayin wani magana ne wanda ya fito ko a cikin jawahir ma'ani ko wani nishadi cikin littattafan na ɗarika a'a hatta ibn kayyid zuziya kun san talibi ne almajiri ibn taymiya ne ba sai da ya nakalto kaulin junaidu cewa cewa alaikum bil farqi tsani alaikum bil farqi tsani sai da ya nakalto yake cewa sufayen da suka zo suka shiga ta hadara ta jam'i suka fita suka leko alfarkul awwal ba su san da akwai alfarkul sani ba su ne suke shiga shi irin wannan yanayi to shi wannan alfarkul awwal din nan da muka yi magana a kansa shine bayan wannan curuwa da dunkuruwa a waje gudan da muke magana a kai kana taraskan fafatakana guma din nan shi ne aka zo aka yi wariya wani wariya mutane suka fice wannan su mutane aljanu suka fice ciki wannan su aljanu mala'iku suka fice a cikin wannan sun ana ce musu mala'iku dabbobi kowace dabba ta fita wannan jinsin akuya da tauri suka fice jinsin tinkiya da rago suka fice jinsin sa da saniya suka fice tsuntsaye ma wannan ya fito ya fice wannan ya fito ya fice tsindai ma iri iri kala kala nau'i nau'i kowanne ya fice ma'ana kowa zai iya cewa ni wani ne a wani hadara kowa zai iya cewa ni wani ne ana ne ana daban daban ana daban daban shi yasa kake gani munan muna muna daban daban ne akwai gun da muke haɗuwa akwai gun da muke rabuwa domin mu nuna asalin haɗuwarmu na daɗin yadda za ka zo ka gane ba ka ga kai za ka ci tuwon shinkafa ka zauna lafiya ai wannan yana nuna kai da shinkafa kuna da alaka da juna inda ba alaka tsakaninka da shinkafa ba ka isa ka ci tuwon shinkafa ka zauna lafiya za ka ci tuwon hatsi ka zauna lafiya ka sha ruwa ka zauna lafiya ka ci salad ka zauna lafiya ka sha tumatiri ka sha ka zauna lafiya ka ci goba ka zauna lafiya menene wayannan duk suna da alaka da kai na'am inda babu alaka tsakaninka tsakaninka da shi da ba za ka zauna lafiya me yasa baka haɗe reza ka zauna lafiya ko ka haɗe rodi ka zauna lafiya ko mukulli eh ko dan me mutum idan ya mutu aka binne shi in ba waliyin Allah siddiqi ba bayan wasu shekaru aka tona wajen ba za ka komai ba kasa kawai za ka yi eh kun haɗe da kasa har ke tsakaninsa da kasar akwai asali akwai alaka sun haɗe sun zama ɗaya haka a samu mushin jaki a binne bayan wasu watanni ko shekaru a zuwa tona inda aka binne ba za a ga mushin jaki ba ƙasa za a gani me yasa gun da aka binne mutum aka ga ƙasa inda aka binne jaki nan ma aka ga ƙasa me yasa wannan yana nuna akwai alaƙa tsakaninsa da jaki kamar inda jakin da shi mutum suna da alaƙa da ƙasa menene domin ya nuna asalin wancan hazaratul shari'a to shi aka dawo aka ware ana ana daban-daban a lokacin da aka zo ana daban-daban alfarkul awwal anan akuya da kare duka ɗaya suke illa iyaka wannan akuya sunansa wannan kuma kare sunansa alade da rago ma ɗaya ne illa iyaka wannan alade sunansa wannan kuma rago ɗaya ne a lokacin da aka zo alfarko sani da muke magana a kai wanda duk in bai leko ko bai san wannan alfarko sani ba zai da shi ko ya tsinci kanshi ya tsinci kanshi yana jin shi fiddiki ne a cikin jindiki zai da shi kanshi shi fiddiki ne a ce bai san da shi jindiki a lokacin da aka zo alfarku sani a wannan lokaci aka ce to kare daban akuya rago daban rago daban alade daban a nan ne aka zo aka wawware aka wawware aka wawware wanda wannan alfarku sani din nan a kansa ne aka samu abubuwa guda uku a ci gaba waɗannan abubuwa guda uku da aka zo aka samu a ƙarƙashinsa an samu al'ibada an samu al'ubudiyya an samu al'ubuda waɗannan abubuwa guda uku kowanne daga ciki akwai na kowanne halitta ma'ana akwai ibada ta mutane da aljanu da mala'iku ko kace akwai ibada ta mutane akwai ibada ta aljanu akwai ibada ta mala'iku akwai ibada ta akuyoyi akwai ibada ta tumaki akwai ibada na karnuka akwai ibada na tsuntsaye akwai ibada na bishiya haka ne idan ka zo akwai ubudiyya ta mutum akwai ubudiyya ta jinnu akwai ubudiyya ta mala'ika akwai ubudiyya ta kowane jinsi amma idan ka zo ubuda idan ka zo ubuda babu ubuda a kowanne abu sai a bashariya a ɗan adam ba a samu ubudiyya a kowanne abu sai a dan adam saboda ubudiyya babu wanda yake hawa kai sai annabin Allah ko mursali shi ne iya hawa kan ubudiyya saboda in ba a dan adam ba ba a samu annabi ba a samu manzo ma'ana annabi da manzon da ake aikowa wasu suna cewa mala'iku suka iya take ko hawa kan ubuda saboda Allah subhanahu ta'ala ya cewa Allah ya saki min al-mala'ikati rusulan min an-nas min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas ay rusulan to saboda haka suka ce a mala'iku su ma ana samu wanda yake kan ubuda wasu kuma suka ce yadda a mutane ba kowa ne yake kan ubuda ba haka na a mala'iku ma ba kowa yake kai ba wasu kuma suke cewa mala'iku gaba ɗaya su suna kai saboda an halice su saboda ubuda ne abin da yasa na zo na wannan bayani saboda ta wannan bayani ne za ku zo ku gane wai me ake nufi da wannan hakika wacce ake cewa an yi idrakinta kuma in an yi idrakinta ba sallah ba azumi sannan duk wani abin da yake haramun ne ya zama to ya halatta ita al'ibada tana karkashin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira al-islam sannan al-ubudiyya tana karkashin sannan al-ubudiyya tana karkashin abin da ma'aiki ya kira da al-iman fa akhbirni al-islam fa akhbirni al-iman sannan al'ubuda ba a samunta sai karkashin abinda ma'aikin ya kira shi al'ihisan fa a fadin al'ihisan al'ihisan an ta'abuda Allah ta annaka tarahu fa inda takun tarahu fa inda yaraka yadda ibn umar ya rawaito daga umar bin khattab cikin sayyid muslim kuma cikin sayyid bukhari kuma abu hurairah ya rawaito to ibada a karkashin al-islam al-ubudiyya karkashin karkashin al'iman al'ubuda karkashin al'isa wanda al'ubudiyya ɗin ba kowanne mumini kowanda yake da imani ne yake samun usudiyya amma duk wanda yake mumini yana kan makamu isan yana samun usudiyya sannan kuma ba duk wanda yake makamu isan mumini ne yake samun usuda ba cikin su sai kawai annabawa da manzanni kadai su suke samun usuda to me ake nufi da ibada ibada shine ka bauta wa Allah a gangan jiki tsawon aukarha a gangan jiki kawai ibadar ka kawai ta tsaya a gangan jiki in karatun qur'ani kake yi harshen ka ne kadai kawai yake karatu babu alakar karatun da zuciyarka balle alakar karatun da zuciyarka in ruku'i kai kawai kayi ruku'i ne da gadon bayanka da gwiwoyinka banda wannan babu alaƙar ruku'in da kai da zuciyarka balle alaƙar ruku'in da kuma ruhinka in sujada kai kawai goshinka ne kawai yayi sujada babu alaƙar sujadanka da zuciyarka balle alaƙar sujadanka kuma da ruhinka to irin wannan wani irin wannan shine ake cewa al-ibada wanda har wani sufi yake cewa ba dan uzurin Allah subhanahu wata'ala ba babu wanda zai yi ibada ya shiga aljanna mun ji magana babba ko ba dan uzurin Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa yuti Allah wa rasulahu la yajidkum aw la ya'jidkum aw la ya'jidkum min a'malikum shay'a ba dan wannan ba yace babu wanda zai yi ibada ya shiga aljanna mun zan babban magana ne a nan ko ma'anar ibada kawai ibada take a gangan jikinka babu alamar wannan ibada kuwa shine da kasance kana yin ibada sannan kuma zuciyarka na kan wani abu daban ko kana tunani ma dama kana ibada da tunani a cikin to ka sani kana nan a cikin ya ku bayan hannu a lokacin da kana karatun qur'ani a harshe zuciyar ka ma yana karanta harfan da harsunan ka ke karantawa ko harshe ka ke karantawa ka tashi daga ibada ke kuma sai ubudiyya lokacin da kai sujjada zuciyar ka ma kai sujjada ka tashi daga ibada ke ubudiyya lokacin da za ka yi sallah raka'a babu tunani ko haka haka in hakika yau ciki to wanda ibadar ma su kudin mutaki baya yin ta sallar ma baya yin ta azumin ma baya yi to wanda yake ibadar ma in ibadar ta tsaya a zahirin gangan ciki to kawai za a ce mishi shi azumi ne kawai ma'ana yayi dai da Allah a yi kiliyarin ɗinsa. Allah ya ce wa fi sala ya yi sallah. Allah ya ce kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum kawai yayi azumi. Wannan shi ne uzurin Allah. Bi Allah ya kuna linnasi alaikum hujja. Alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir. Wannan shi ne. To wannan shi ne abin da ake ce mataki na farko idan ka tabbatar ka ga kana ibada ibadar ka tana haduwa da zuciya kai ne kamar da muka bayyana alamar wannan ba tunani a wani ibada to alhamdulillah ka dawo ubudiyya idan ka dawo ubudiyya kana ibada a haɗe da zuciya kana ibada a haɗe da zuciya a farkon ibadarka za ka ji zuciyar tana karɓar ikhlasin tsura ma'ana ba ka wata ibada da tunanin yabo ko kushiya kai a wajenka yabon a yabe ka a kushe ka jike ni a ce daidai ne ba daidai ba ne jike ni abunka a baka a hana ka jike ni matsayinka matsayinka jike ni haka kake jike haka kake tafiya a lokacin da tafiyarka ya kai tafiya zuciyanka zai zo ya kasance baya waiwaya ma'ana baya waiwaya shi ba neman ka shi ne yake kawo maka samu ba ma'ana ba ta jin cewa sai ka nema za ka samu domin haka ne wanda suka kai wannan matsayin za ka ga suna zaune sai karatu sai zikiri amma a kawo wani a fatan dubu gida dubu uku gida a kawo dubu goma dubu ashirin saboda zuciyan ya nufi da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa asbaha wa asbaha fu'adu ilmi musa tariqa in kadat la tubdi bihi لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين shi yasa ummu musa aka sa ɗan ta jinjiri cikin akwati ta jinjiri a sai cikin akwati a kulle aka jefa akwati cikin ruwa kuma hankalin ta kwanci tana bacci a gida ai ka ɗau ɗa jinjiri ka sa cikin akwatin ma halaka ne mutuwa amma ka ce mata wala ta khafi wala ta hazari inna rajihu ilayki wa ja'idu kullu mustaqim to ta ce kan dan dan ne saboda waye ya ga ya mata inna rajihu ilayki wa ja'idu kullu mustaqim waye da Allah ne ta bashin ta kai kuwa in Allah ya gaya ma haka ba za ka yi zuwa ka bashi ka za ka je kana tattunani wannan jingirin da muka sa wannan akwatin na ka kai shi ya ko ni kifi ya ya ko ni jirgin sama jirgin ruwa ya kaɗe shi ko kuma wani kana tattunani amma ta je tana tabbacin ta saboda ta san wane ne ya ce mata ina ratu buɗe to ya iya buɗe ta san da wannan to za ka kai wannan matsayi a lokacin da kuma ka wuce gaba to za ka zo ka tarar da wani yanayinka wanda wannan yanayin zai zo ya daidaita maka ibadun da kake yi ya daidaita maka ibadun da kake gaba sallah ne azumi ne zikiri ne tasbihi ne godiya ne sadaka ne duk kana ganin su bai daya abin da yasa kake ganin su bai dai kai ba sallar kake gani ba wanda ake wa sallar ba sadakan kake gani ba wanda aka yi sadakan dan shi ba azumi kake gani ba wanda aka yi wa azumi komai na ibadar ka kai bai ɗaya kofulat kake gani uwa ɗaya uba ɗaya saboda shi wanda aka yi dan shi wanda aka yi wa bautan kwaya ɗaya ne rak baya canjuwa saboda haka ba ta iya ƙoƙarin canje-canjen ibadunka. Za ka tafi haka. Duk wannan tafiyan da kake fa ba ka je a da ake ce ma ubuda ba. Shi yasa aka nasarta ubudiyya ɗin zuwa ubuda. Saboda nisba shi ne in ka cire ta wuta ka sa ya to shi ne ake ce ma nisba ba ubuda in kana so ka yi nisba zuwa ubuda za ka ce ubudiyya ubudiyya haka za ka ce sai aka nasabta ka zuwa ga wannan ubuda sai aka zo aka ce kana tafiya kana gudanar da ibadunka ne akan al'ubudiyya to wannan ubudiyya din babu wani sufi wani sufi wanda duk sairinsa da sunukinsa da ibadunsa zai je karasa a ubudiyya ne wasu na cewa kutubai sufayen da suka kai kutubai ko siddiƙai su suna leƙo ubuda wai ba wai shiga ciki ba ba suna leƙo ubuda su sanannen abu ne suna cewa waliyi shi makaminsu zai zo ya kare a kutubi ne saboda gautu ma cikin kutubai ne ake ɗauko ɗaya ake ba shi gautiya zai zo ya kare a kutubi ne babu wani mahalukin da zai iya tsallaka kutubaniya ya koma sujjiƙiya wasu kuma suna ganin cewa kutubaniya da sujjiƙiya makami ɗaya ne wasu kuma suna cewa makami daban-daban ne amma kowanne wali yake iya riskan amma ba zai yi wali ya riski da wani takansa ya riski matsayi na ubuda ba domin haka ne al'imam al'arif abin nan ibu ibu al'arabi al-hatimi al-sufi yake cewa abu yazid abu yazid al-fustani waliyin Allah wanda a kansa ne aka sani ake ce ma fana'i shi abu yazid da ya je ya talar da kutubaniya ya zarce ya talar da siddiqiya duk da ya ji waliyai manya na cewa to duk waliyin da a sayirin sa subutin sa ya tarar da siddiqiya ko kutubaniya ya haƙura kada ya nemi wani makami ya haƙura sai ce shi ba zai haƙura ba saboda ya ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin was-siddiqin ma'ana take Allah subhanahu wa ta'ala da ya faɗi annabawa sai ya kawo siddiqai ya ce wannan yana nuna cewa shi zai ɗan latsa zai gwada shi haka Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa innahu kana siddiqan nabiyya nabiyya da zaran yake siddiqan nabiyya ku annabawa gabanin a ba su annabta to kuna take siddiqiyya a sulukin su da sairin su da ubuda ubudiyya tukunnan sai a ɗauki nubuwa in kyauta ce ta musamman ba da ibada ba da ibada ba sai a ɗauka ba shi yasa duk annabi za su inna wuka na siddiqan nabi'an za a faɗi haka haka nan maryam Allah yake cewa wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani ta'am ita kuma maryam duk abubuwan da aka sani ana wa annabawa sai da aka mata لا حول ولا قوة إلا بالله أما يأتي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران بعد يأتي لك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ملائكو سنة أبو كنتكا دا النباوة حكم سنة أبو كنتكا دا زيارة مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك domin haka ne da yawa daga cikin malamai suke ganin cewa tana da rubuwa har al-imam Qurtubi a tafsirin sa ya rajjaha wannan kauli da dalilai masu ƙarfi cewa shi yana ganin cewa Maryam annabi ya ce wanda jumhur suka saba masa a wannan ra'ayi cewa ba annabiya bace waliya ce siddiqiya ta zo ta leƙo annabta saboda haka abu ne zai ce shi ma yana laifin sai ya ci gaba da salawat na shi yana salluwa yana salluwa yana salluwa sai aka nuna mishi hasken hasken annabta wanda bai kai kudin allura ba sai ya narke ya zama babu shi yannar ke da ba a nan kubanci magana na ba ina nufin wai sai ya mutu ba da ga ce mutum ya mutu ya mutu ga gangan cikin zaba babu kawai ya zama ne ba na yi ya zai zama ko babu wannan ana maganan wai an ordinary annabta shi ma wai ba haskensa gaba ɗaya haskensa wanda hasken annabtar wanda bai kai ƙurin allura ba shi ma wai ba wai yayi fana'i ba ba ba wai fana'i yayi ba ba na'am a ko mutuwa a kai babu babu shi ko an an garau ya zai zama to babu to saboda haka idan ka duba wannan cewa haske ne na an ordinary annabta wanda akwai annabawa su duk wanda su ba su kai a mayar da su manzanni ba kawai annabawa ne da ba ka ce annabi an ɗauki annabta an baka ba ka kai matsayin da za a ce ka je ka isar da sakon Allah saboda a ce ma kai jakadar Allah ne manzon Allah ne an aiko Allah ne ya aiko ka ba karamin abu bane saboda haka akwai annabawa ku ci ba su kai a ce ba su kai a aiko su zuwa ga harafi ba waɗanda annaba suna nan urjik shi ne wanda ya zo a hadisi duk da ma hadisi malamai na magana a kai ula ba ummati ka anbiya ibani isra'il saboda banu isra'il su annabawa suna nan urjik a cikin wanda su idan aka ce annabawa kamar an ce waliyyai kamar an ce waliyyai to da wannan ne suka zo suka yi yawa to yaya in wannan hasken ya kasance hasken na risala ce ba ta nubuwa ba ce me zai zama haske ta nubuwa bai kai burin allura ba ya zama babu in hasken ta risala ce kuma bai kai burin allura ba me zai zama eh sannan risala din nan matsayin risala mataki mataki mataki da yi uku da goma sha uku kamar da kuka san da manzanni su da yi uku da goma sha uku to wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan misali mafi fishin su mafi girman su ma'aiki a mai sadaka wanda yake jin bayan sa annabi ibrahim wanda yake jin bayan sa annabi musa wanda yake jin bayan sa annabi isa wanda yake jin bayan sa annabi nuhu tukunna ka za a yi ta tafiya wanda yana jin bayan annabi nuhu wanda yana jin bayan sa ake ta tafiya har a je a sanar da na ƙarshe na ɗari uku da goma sha uku idan aka gama da na ɗari uku da goma sha uku sai a shiga sahun annabawa sai a shiga sahun annabawa a yi ta tafiya a yi ta tafiya shi ma idan annabkan ya zo ya kare sai a zo a shiga sahun siddiƙai a ɗaya kawalin da muka yi don siddiƙai las aka samu las siddiƙi sai a zo a shiga kutubanai cikin kutubai cikin kutubai to domin haka ne maulan mushaƙa musijani shiru ali harazini cikin jawahir ma'ani ya tambaye shi yake cewa kuna batu waliyi waliyi waliyin nan shin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama suna ciki ne ko kuma ba sa ciki ne shine yake cewa duk batu da muke yi na waliyai waliyai waliyai din nan to ba ma shigo da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama domin su sun fi karfin a ce musu waliyai dai su in ka ce musu waliyai ka musu demotion ne ci baya ne a ya ce haka nan babu wani waliyi kutubi ire-iren wanda yake kwatsayi ko yake tsammanin tarar da wani na ƙasa wanda daga shi babu wani sahabi wanda ya fi shi daraja saboda menene yace su mu da su yace kamar tafiyar tururuwa da kuma tashin tsuntsu da ake ce makafa tsuntsu da yake kowane tsuntsu tafiya a sama ne shin kana ganin ordinary tsuntsu ma haka wanda ba shi da gudu tururuwa za ta iya tarar da shi to haka ne yake idan muna magana akan waliyai karka shigo mana da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun wuce a ce muku yayi dan me saboda kai ko ni in Allah ya arzuta mu da ganin manzo sallallahu alaihi wasallam a mafarki to sai dai mu jira za mu gan shi a zahiri kuma muka gan shi a zahiri zai cece mu in ya cece mu za mu zama to aljanna idan ka ga ma'aiki a mafarki za ka zama ɗan aljanna to yaya wanda ya gan shi ƙwaro-ƙwaro a zahiri da ko da ganin na nesa ne aka nuna shi da wancan wanda yake ai shi ne wanda na ka kuka an gora wani sa ka gan shi yaya kake gani yaya kuma wanda ya ga wannan a ce yau sai ka ga wanda ya ga manzan Allah ƙwaro-ƙwaro a zai ba wai ka ga wanda ya ga manzan Allah a mafarki ba ba in ka ga wanda ya ga manzan Allah a mafarki ma ta ci gaba amma kai ba wani ka ga wai wanda ya ga manzan Allah a mafarki ba ka ga wanda ya ga manzan Allah zahiri yaya ko in ka ga wanda ya ga manzon Allah kuma to saboda haka wannan tafiya tafiya ce wacce take da nisa wanda a wannan tafiyar duk wanda ya zo ya ce ya yi idrakin hakika ai yana da alamu ai da abin da yake da alama abu ne wanda yake da sauki saboda hakika da muke magana a wannan tafiya in ka kai ka wuce halin umu musa da muke magana a kai ka zo kana daidaita ayyukanka gaba ɗaya a wannan lokaci za ka samu shuhudi daga shuhudi za ka samu jazaba daga jazaba za ka shiga fana'i idan ka ce fana'i to ana nufin kana tare da mutane a gangan jikinka da ruhinka da zuciyarka ba ka tare ma'ana ba ka ganin su ba ka ji cikin wanda yake bacci wanda yake bacci tsakiyar mutane yana tare da su ne kawai da jirgin su baya jin su baya gani in ka shiga fana'i haka ne amma kai ba bacci kake ba a farke kake ƙoro amma ba ka ganin waɗanda kuke kuke kuke tare da su sannan ba ka jin abin da kuke faɗa ka shiga halin fana'i kenan wanda wannan hali na fana'i ana shigan sama saboda wasu dalilai ko na ɓaci rai ko farin ciki ko murna abin da ya kama da wannan idan ɓaci rai ya maka yawa tunani ya maka yawa za ka kasance cikin mutane amma inda za ku rabu da cewa ne ai mun hamda kai jiya a duka za ku sha ko ba da ce ba a mun hamda kai mun gaisa da gaske kuma abu kun gaisa amma kai ba ka gaishe ba kuma ba ka ma san kun gaisa ba saboda lokacin kana tunawa da wasu batutuwanka da yake damunka kana shiga haka nan wajen farin ciki murna wani abu murna da farin ciki ne zai ke ka domin haka ne a hadisin tauba ya zo mutumin da kan taguwarsa da abincinsa da abincinsa sai taguwar ta bata ta gudu da abincinsa da abincinsa a daji mai fako wanda ba kowa ba da iya ba sai kwanta yana cewa to yau dai na halaka bari in kwanta mutuwa ta tarike ni ina bacci ya kwanta yana ganin cewa ya halaka ba gari a kusa ba tudu ba kuwa ba ruwa abincin sa abincin sa duk yana tantawa ta kuma ta yi can yana nan yana tunani bacci ya gagara da ya daga kansa sai ya ga taguwar sai ya ce Allahumma اللهم أنت عبدي وأنا ربك yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka kaga wannan kalma ce ta ridda ka kafirci amma mun zo yace afa'a ni shi ta shifa saboda tsanin farin ciki shi ne ya kuskure shi an ta abdu wa an in har akan farin ciki da abin duniya ko abinci ko abin sha ko taguwa samun ta farin ciki ya sa ka ce an ta abdi wa an rabbuka haka ba ka izini shiya ba ka kafarce ba yaya wanda ya shiga halin fana'i farin cikin lassa ambaton Allah zikirin Allah ya furta kalmomi irin wannan wanda ake ce ma shafaha yayin da ake shiga halin fana'i wanda duk wanda yake cikin wannan hali na fana'i yana da hukunci na wanda ya rabu da hankalinsa duk wanda ya rabu da hankalinsa kuma a wannan lokaci shari'a ba ta kan to na kan mahaukaci ba ya tara kuma musulmi mahaukaciya ba ta kuma musulmi dan ne babu hankali tattare da shi ma wanda ya shiga wannan hali na fana'i babu hankali tattare da shi amma shi ba ma haka ba yawan ambaton Allah da munajati da shi huli ne zurfi baya jin ka baya ji na baya ganin ka baya gani na yake ji shi kadai da a halin da yawa a cikin a wannan hali ne abu da ji da wanda da su muke magana kansa yake cewa subhani subhani wani lokaci ki ce ma fi jubbatin illa Allah wani lokaci ki ana alhaq ana alhaq ana alhaq dan me ya shiga cikin sana'a babban alamar sa shine duk wanda ya shiga cikin wannan sana'a inda zaka shaka mashi nashi to ba zai ci zaki wannan mashi ka shaka shaka mashi nashi saboda shi baya tare da gare shi yanzu idan dabba idan dabba ta mutu sassa da dadda tsananin wannan dabbar da sassa da kafa tsoka shin wannan dabba tana jin zafi ko ba ta ji ba ta ji saboda babu nishin tattare da wannan dabba haka ne shi wanda ya shiga ha a cikin kanari baya nishin tattare da shi a cikin jika saboda ka za ka iya tukansa da mashi baya shi ne zafi amma wanda ko mari ka zaura masa zai ji ka gaura masa mari zai ji ko cinnaka ta cinje shi zai ji wannan zafi sannan yana tafka manya-manyan sako ya ce ya yi idrakin hakika kawai don ya fito a azikaru kawai don ya yi wuturi sai ya dinga furta kalmomi inda cinnaka za ta cije shi zai ji zafin wannan cinnaka su saboda haka ne irin waɗannan batutuwa da suke kasancewa a ce in hakika in tafiya wasu ba sa sallah ba sa azumi su yi zina su ce hidima suke yi su sha giya su zo su ce sun sha ma'u sun sha ruwa su ɗau dukiyar musulmi su ce ka hariya cewa dukiyarsu ne komai na Allah na su ne komai na Allah na su ne komai ɗaya ne abin da ake da su a farkon awwal ko hadara hadara su jami'i ake da su to wa'annan ba a ma da su hukunci cewa su musulmai ne ba a su balle a zo da su su tijaniyawa ne au ku a zo a ce da su ko sun yi rusuli au ko kuma sun yi idrakin hakika da abin da ya kamata ba shi ne bai jima ba a zuwa muka yi batu cewa duk wanda yake da'awar idraki abin da ake ce ma hakika ya zo nan ina da tambayoyi guda uku uku kawai zan maka tambayoyi na ce ina da irin wannan tambayoyin guda saba'in da bakwai amma uku zan masa a cikin uku kuma ba duka nake so ya amsa ba idan ya amsa ɗaya daga ciki kawai to zan yarda ya yi idraki hakika tambaya ta farko na ce me yasa baban shi ya riga shi zuwa duniya ma'ana me yasa kaza ga mahajiya da aka haifi mahaifi shi gabanin a haifi kenan a zuwa ga garewa ya zama to mahaifinsa ne farko kuma shi ya zama to na biyu sannan na biyu Allah subhanahu wa ta'ala kina cewa huwa allazi ansha'akum min nafsin wahidatin فمستقر ومستودع وتا قراءة كينا أو قراءة مستقر ومستودع مستقر da mustauda wanda yana nan a wani tsauri a wani tsauri kuma baya ma'anar wannan ko ne muka buga misali a nemo wanda Allah ya kaddara mishi haihuwa amma yanzu ko aure bai yi ba ‘ya'yan da za a haifa masa a yanzu a ina aka ajiye su zai ba da amsafin da aka ajiye ‘ya'yan wanda za a haife su a nan gaba a ina aka ji aka ajiye sannan na uku na ce tsakanin kwai da kaza wanne aka fara halitta kwai aka halitta cikin kwai sai kaza ta fito auka kuma kaza aka halitta ta ta yi kwai wanne ne farko cikinsu a tambayoyin nan guda uku na ce ba duka tambayoyin da ke bukata a ansa ba ɗaya kawai daga ciki duk wanda ya zo ya ansa zai yadda ya yi idrakin hakika to saboda haka harkokin na tsarika ta tijaniya harkokin sufaye wallahi tallahi ya wuce duk yadda muke kuma kuma duk wani makami da ake tararwa ana tararwa a tsantsan ibada a yau matasan mu hatta halwa na kwana ɗaya kwana biyu uku na matasan su shi yaushe ne kai da baka taba shiga halwa ba ko da na kwana ɗaya na biyu uku baka taba shiga ba a ina ka san Allah eh sannan kalwa ba ana maganar kwana ɗaya ne uku ba ana buƙatar kalwa ka shiga kalwa na shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ba a ganka ba ba ka gani ba ba ka ci ba ba ka sha ba eh kai an aka bar kalwa ibada normal wannan wanda ake buƙatar mu shi a zahiri ba cikin kalwa ba ma ba ma yin sa eh na shi wanda da nasin tilili ake zaman wani wala ya zalu abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu to da nasin tilin nan ma ba a san da nasin tili ba kai a ajiye nasin tili abubuwa wajibabbun nan ma ba ma yin su daidai yanzu a nan in na ce wanda wanda kwana arba'in sallar jam'i a masallaci ko raka ɗaya ba ta bar shi bai daga hannu ina ganin ba zai daga hannu ba ke yawa kwana arba'in sun salla hamsu salawa a masallaci a jam'i bai barka ba ka daga hannu to ka gani ba na magana shekara ba fa ko shekara goma ko ashirin ba wanda magabatan iyayen za ka samu wanda ya shekara arba'in tun sallar jam'i a masallaci ko so ɗaya raka ta farko ma ba ta bar shi ba shekara arba'in da waɗanda suke shekara arba'in sama da arba'in suna yin sallar asuba da alwalarsu ta sallar isha ma'ana ba sa bacci da daddare sama da shekara arba'in da wanda yake saukan qur'ani ɗaya kullum da wanda yake saukan qur'ani ɗaya da safe ɗaya da yamma da wanda ma yake saukan qur'ani furfudu kullum ko shida shida kullum ko takwas takwas kullum da ma wanda yake sa Qur'ani fukutun bakara zuwa nasi a raka'a guda eh da masu yin nasi fili raka'a ɗari uku kullum masu raka'a ɗari kurkudu kullum akwai masu raka'a ɗari biyar biyar kullum akwai masu raka'a raka'a dubu ɗaya kullum eh akwai wani sufi wanda shi da abokinsa sai da suka yi raka dubu talatin rana guda daya al'imam abu hanifa sai da ya saukan ƙur'ani dubu saba'in a rayuwarsa da ya rashin lafiya gabanin ya rasu sai da ya saukan ƙur'ani dubu bakwai yana kwance bayi da lafiya ya saukan ƙur'ani dubu bakwai a irin wannan ibadun ne ake zama wani da irin wannan ibadun ne za a zo a tarar da makamai da ake magana a kai amma da zarar ka je ka yi azkaru na kwanaki uku an maka wasu tambayoyi kaza kaza kaza ne ai kaza ka shi kenan ka fito ka yi musu magana ya kare ka yi idrakin hakika eh in haka ne inda haka za a yi idrakin hakika dan me iyayen mu suka shiga salwar shekara kusan ashirin maulan mu shehu muhammad ibrima kakan mu shekara kusan ashirin ne cikin kalwa wanda yake tabbatacce kuma a rayuwarsa he da yayi saukan qur'ani dubu talatin shi ma eh shahararren salatinsa na na ƴaƴan hatsi ko kwayar hatsi ko wakin shahararren abu ne kuma he da muka je guru shehu ma da abubakar ba kula ta ziyara a yake ce mini kakanku da kunne na ina nan a zaune ke gaya wa Sheikh Malam Sani Kafanga cewa ya shiga kalwa ya yi jauharatul kamal miliyan goma. Da ya jauharatul kamal miliyan goma sai aka ɗauke wannan duniyar gaba ɗaya gabar da yamma ku da arewa ko ina in ya waiwaya nan ba ko yake sai da ya nemi nufufin Allah ya nemi alfarma a gun Allah aka dauke lokacin mafudin aka dawo da wannan sal yake wannan ba jita jita ba ne a gaba na yake kyawa shi na da sani kafin gari eh to da irin wannan munajati da irin wannan ibada ne suka zo suka samu ilimin da muka yi batu a kansa a baya da irin wannan ibada ne suka zo suka suka rubuta jihad littafin da duk duniya ba taɓa wanda ba littafi irinsa ba amma a yau kai batun jani wannan shegin magani naka ne na hannun damun kai na kusa da kai ne wataƙila makana da kotarsa kana kallonsa kullum amma a cikin salatin fati dubu goma sha biyu ma ba ka iya yi eh wanda maulan shehu ibrahim ya ce cewa duk wanda baya iya salatin fati dubu goma sha biyu kullum da daddare ya fice a sabuna ba na tare da shi ba zai iya tafiya tare da shi ba shi kenan ya wadata ya wadata ka dauki hoto kamar na nake kana yawo ya wadata shi kenan saboda haka a gaskiya matasa dole ne sake shi dawo karatu da ilimi dawo wannan layi wannan hanya wanda muka tsinci iyayen mu a kai mu dawo kan wannan da wannan da za mu yi haka nan kar a bar a wani fage kowanne fage na ilimi na bokon da na arabiyyar ya kasance muna da shi muna da duk abin da muke bukata a zawoyin gaba daya to za mu taka isa a nan duk da masayi ta yana cewa wato wai mawdu'ai ne bayan daban-daban wanda da Allah ku muke mawdu'i ɗaya ko biyu ko muka yi daga ciki wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah bayani ne wanda baya bukatar wani irin wani tarin bayani ya tafiya ce za mu mana